أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه العصمة المقتز بالملك الأعز الأعمى الزاهر لا تخيل ولا وحمة الباطن تقدس لا عدمة وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أسهله ذوي القلب والتجان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المكتوم وبرزة المحمدية وقطب الأقفال الشيخ السيد أحمد بن محمد السجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب كاشف الحلباب الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mu gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci bisa dawowan karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin a ruhul adadi kamar yadda kullum nake faɗa nake nana ta littafin ruhul adadi littafi ne da maulanmu shekul islami a wata adatul anami a shek ibrahim yas ya rubuta shi don nuna ma don nuna ma dukkanin musulmai hanyar saduwa da Allah lami lafiya musamman kuma 'yan uwa waɗanda suke ainihin masu karanta wuriri na ainihin ɗariƙun bayin Allah. Wanda a wannan rana yau ainihin ishirin da tara ga watan Jumada al'akhira ainihin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda sai daidai da goma sha biyu ga watan ai goma sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya haihuwar annabi isa ɗan maryam wanda a wannan rana insha Allah za mu tashi baiti na hamsin ne daidai baiti na hamsin daidai a cikin wannan littafi na ruhul adabi a kala maulana shafin islami wata adatul anani a shaf ibrahim iya للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب kyauce linnafsi aibun a ko da jaka nan kar yan mata yan wasu mata muna magana ne akan al'awa'ik abubuwan da suke tsare bayi gabarin zabura don tafiya don shiga fadar Allah subhanahu wata'ala wanda a karatukan mu na satuttuka da yawa a baya mun yi magana akan duniya sannan muka yi magana akan halitta sannan muka yi magana akan shedan to sai muka jinkirta magana akan zuciya muka ce ita ce tafi kowace kowanne dukkanin sauran da asiri muka ce kuma karatu akan ta akalla ya ɗibe mu satittika to gashi har ila yau dai wannan baitin dai da muke magana shi ma na hamsin din dai akan wannan maganar yake magana saboda haka nan da sati biyu nan gaba ma kila da wuya dai mu fitar ga wannan ainihin bayani akan abin da ya shafi sa'anin zuciya to shine kawai ce linafsi aibun zuciya tana da aibu zuciya tana da aibu lil fuadi aibun a nafsu tana da aibu sannan ita ma zuciya tana da aibu lil ruhi aibun ruhi shi ma yana da aibu laisa fihi raibu ba kokonto a cikin wannan magana um, idan ɗan uwa ba su manta ba a waɗancan kara a wancan karatunmu da ya wuce na wancan satin mun yi bayanin da nafsu da fu'adu da ruhu da aqalu da sirru da khafiyu da akhfa duk suna ne na zuciya amma tana da bambancin suna ne daga wannan matakin zuwa wannan matakin daga wannan matakin zuwa wannan matakin misali dai a ce kamar ɗalibi ne sai aka sashi a makaranta ta firamare a lokacin da aka sashi a aji dai sunan shi ɗan firamare 1 haka rai je firamare 6 daga nan ya fita ya shiga secondary sai ya ce dan SS1 a dan JS1 to JS3 a to JS3 dan nan kuma daga JS3 to SS1 har zuwa SS3 to haka ne amma ita shi ne dai a wannan yana wannan mataki ne saboda sunan shi kaza a nan yana wannan mataki ne sunan shi kaza to shine abinda ainihin muka yi bayani a wancan satin saboda haka kowane ɗaya daga cikin wannan muddin zuciya ba ta riga ta gama samun tamakkuni da cika a fadar Allah ba to tana da aibobi da suke bujiro mata lokaci bayan lokaci to shine kyau zai mana magana akan waɗannan aibobi duk da yake na fita na dan faɗaɗa maganan a hadda maganan maganganun wasu malamai waɗanda ake kallon su kamar ba su da alaƙa da sufanci amma kullum abin da muke cewa duk malaman duniya in dai ka kawo malami wanda ya san da yake yi a bisa abin da ya shafi addini za ka gina da cikakkiyar alaka ta kurkusa da sufanci cikakkiyar alaka ta kurkusa da sufanci dan ne dan dukkanin malamai sun yarda sun tafi akan cewa sufanci makaranta ce ta gyaran zuciya zuwa ga Allah to shine sai na ce qala shaykh fi fi riyadut tafsir shau ya faɗa cikin littafinsa da ake ce mai fi riyadut tafsir yace al-insanu fihi ruhani shi mutum yana da ruhi iri biyu ne yana da ruhi iri biyu ne ruhun hayawaniyun wa ruhun insaniyun mutum yana da ruhi na ainihin kasancewar shi mai rai ruhi na rayuwa mutum yana da ruhi na rayuwa sannan yana da kuma ruhi na mutuntaka dala ana fahimtar karatun nan mutum yana da ruhi iri biyu ne, yana da ruhi na rayuwa, sannan yana da ruhi irin na mutuntaka. Me ake nufi da ruhi na mutuntaka? Da kuma ake nufi da ruhi na rayuwa? Ruhi na rayuwa shi ne dukkaninmu nan gamu muna raye, muna numfashi, muna cin abinci, muna shan abin sha, muna barci, muna tashi. duk waɗannan abubuwan da muka lissafta muna yi cin abinci, shan abin sha, yin bacci da tashi, dala ana fahimtar waɗannan abubuwan? Duk waɗannan abubuwan da muka lissafa, ɗauko akuya za ka ga ita tana yin wannan. Dala akuya ba ta cin abinci? Tana ci. Ba ta shan ruwa? Tana sha. Ba ta yin bacci? Tana yi. ba ta tashi tana tashi da ko jaki za ka yana da wannan ruhi shine ruhun hayawaniyun ai idan ya zama to mutum yana a wannan matakin na ruhun ruhaniyun kawai ruhi shi kawai ruhi ne irin wanda bai su bambanta da dabbobi ba shi sa shi irin abin da ke jikin da yake jikin dabba kana kama hannu ka yanzu ka yanka za ka ga jini yana fita hakan ka kama cikin dabba ka yanka za ka jini yana fita ana keɗe dabba ana tafiya aka je wani waje kana tambayar mahauci zai ce maka ai wannan ita ce zuciyar dabba ko ko dabba ba ta da zuciya kai ma kana da ita kuma irin aikin da zuciyarka take yi a cikin jikinka wannan dabba ita ma irin aikin da zuciyarta take yi a cikin jikinta kenan ta kai mata jini ta sarrafa jini ta kai shi zuwa ga duk inda jiki yake bukata ta jiyar da ita abin da ake bukata a ci kunne tasirin jiki yana da alaka yana da tasiri da zuciya saboda kunnen ka na ji kunnen dabba na ji ka zaka ci sa in ka kira ta da irin kiran da ake kiranta za ka ga ta zo ka kira akuya da irin kiran da ka saba ka ne mata za ta zo ka kira kare da irin kiran da ka saba ka ne mai zai zo ka kira mage da irin kiran da ka saba ka ne ma mage za ta zo kamar yadda in ka kira mutum da irin kiran da ka saba ka nema mutum mutum zai zo to ashe wannan ruhi da kai da dabbobi ba ku bambanta a cikin su ba sai ruhi na biyu sai ce wa ruhun insaniyo sai kuma ruhi na mutuntaka mutum ne kadai mutum ne kadai Allah ya azurta shi da wannan ruhin shi kuma wani irin ruhi to shi wannan ruhi yana jin sako kai tsaye daga wajen Allah kuma yana karɓar sakon kai tsaye daga wajen Allah dukkanin mu nan yanzu da muka idar da sallar magriba ko ba ka bane yanzu da muka idar da sallar muka idar da sallar magriba dan an jima kaɗan za mu yi sallar isha to mene yasa muke yin sallar muke yin sallar magriba kuma za mu yi sallar isha wato Allah subhanahu wataala ne ya aiko wani dan sako daga wajen shi dan sako daga wajen shi ya zo wajen wani dan sako mai irin jinsin halitta irin namu sai Allah ya ce ma wancan dan sakon na wajen shi ka je ka ce ma wancan dan sakon nawa wanda yake cikin al'umma ka ce mai na aiko ka shi kuma ya gaya ma mutanen da suke rayuwa tare da shi na ce su rika min salloli guda biyar kullum wannan ruhi namu sai ya karbi wannan sakon wannan ruhi namu sai ya karbi wannan sakon wannan dan sakon da ya zo bayan maganar sallolin da sai gaya mana wasu abubuwa waɗanda yake ni ban gansu ba kai baka gansu ba kai baka gansu ba amma da ni da kai da duk wanda nake zaune a nan wajen mun yadda da wannan abin da wannan dan sakon ya faɗa ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɗari bisa ɗari mun yadda da shi ya ce mana akwai wuta bayan an mutu ga wanda bai yi aiki na gari ba mun taɓa ganin wuta ba mu taɓa ganin wuta ba amma mun yadda akwai wuta don mun tabbatar da wannan da ya faɗa ba a taba shaidan shi da cewa ya taba faɗin ƙarya ba mutumin da bai taba yi mutane ƙarya ba shine zai ma Allah ƙarya mun tabbatar tun da ya ce mana akwai wuta mun tabbatar cewa akwai wuta ya ce mana akwai aljanna tabbas mun yarda akwai aljanna ya ce mana akwai tashin alkiyama ya ce mana akwai kabari akwai azaban a kabari akwai nima a kabari duk abin da wannan dan aike na Allah wanda ake kira da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar mana dukkan wannan sakon mun yarda me yasa saura Allah ya azurta mu muna da الروح الإنساني رأي لم تنتكع هلا أنا فهمت كما أشويت هذا الروح الإنساني فوانا الروح لم تنتكع به تميز ابن آدم عن غيره من الحيوانات kawai da shi mutum ya bambanta daga sauran dabbobi amma kamar yadda karatu nan gaba kaɗan zai zo mana akwai waɗanda suke lalacewa su lalace su lalace ruhin nasu na mutum zaka yi ta lalacewa ya ta lalacewa sai kuma ya daidai da na dukkanin sauran ya kuma ya daidai da na dabbobi kawai bambancin su da dabba dabba tana dukawa ne sai tafiya da kafa hudu su kuma suna yi da kafa biyu bambancin su da dabba dabba ba ta buɗe baki ke magana su suna yi wannan kawai shi ne abin da zaka iya bambanta su da dabba ita kuma dabba kila duk jikinta ko ina da gashi suna da jikin ba ko ina ke da gashi ba amma duk wata ɗabi'a da ɗan adam yake da ita wadda take gyara shi ta mai da shi ɗan adam cikakke wanda ya cancanci girma da matsayi da ɗaukaka a wajen Allah su irin waɗannan mutanen ba su da shi duk kuma wani irin hali da ɗabi'a da lalacewa irin na dabba za ka samu suna da wannan halin da wannan ɗabi'ar da lalacewa irin na dabba shi ne abin da shau yake mana magana a kai kultu shau ya ce na gaya muku na ce قلت لكم في في تفسيري والموتى يبعثهم الله na gaya muku shawai ke gaya ma almajiran shi ai na gaya muku lokacin da muke tafsiri inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mauta wal mauta yab'athuhum Allah to ce innal jasad bila ruhin mayyitatun shi jiki idan babu ruhi a cikin shi a jikin shi sunan shi gawa jiki in ya zama to babu ruhi a jikin shi sunan wannan jikin ne ne gawa wa jasadun bi ruhin wala aqalin a maganuna shi kuma jiki ya zama to da ruhi jiki ya zama to da ruhi amma sai jikin ya zama ba hankali a cikin shi shi kuma wannan jikin ya sunan shi mahaukaci ko ba ka ba jiki ya zama to akwai ruhi a jikin shi amma ba hankali wannan jikin ya sunan shi mahaukaci ma a to ya wai idza kana bihi aqalu wa laysa fihi ma'rifatun to idan aka ce kuma ga mutum da jiki da ruhi sannan yana da hankali amma kuma bai san Allah ba to haza aqalu kamalin da'iin wannan hankali ne kawai na cika ba ma hukaci bane yana da hankali na cikar kasancewar shi mai hankali amma lam yantafi bi tunda bai san Allah ba wannan hankalin ba zai amfane shi da komai ba da ana fahimta wai idza kana ma'rifatun hasala al-murad to sai aka ce ga jiki ga jiki ga ruhi ga hankali ga ma'rifa sanin Allah to abinda ake nema a fadar Allah ya gama tabbata ya gama tabbata حصل المراد يكون المعرفة روحا للعقل فرق في شوكة سنة الله معرفة إتكي روح هنكلي والعقل روحا للروح شيكما هنكلي شيني روح الروح أنا هجانيوا والروح روحا للجسد شيكما روحي شيني روح الجسد to haka mutum yake zamowa cikakken mutum a to anan wannan iya magana shoke na sai ce to asbabu fasadil qalbi abubuwan da ke sa zuciyar bawa ta lalace ya koma daidai da dabba ko ya fi dabba lalacewa abubuwan da ke sa zuciyar mutum ta lalace ya koma ya zama kamar dabba ko ya fi dabba lalacewa قال العلامة ابن القيم الجوزية babban malami a cikin musulunci babban malami a cikin musulunci ibnu qayyim al-jawziya ya faɗa fi kitabihi madarij salikina a cikin littafin sa mai suna madarij salikina a littafin madarij salikina littafi ne da ibnu qayyim al-jawziya ya rubuta wanda littafin yana da mujalladi dai nawa yana da mujalladi biyu ne kowane mujalladi dai kuma akalla zai kai tashi ɗari shida da wani abu akalla dai littafi in da haɗa shi akalla gaba ɗaya zai kai tashi dubu da wajen ɗari wajen uku to sai nace to kafin in yi maganan abin da shi ibn qayyim ya faɗa ya kamata in dan yi ta'arifi akan wane ne ibn qayyim al-jawziya dalili saboda ina faɗa ina nanatawa abin da ya shafi ilmul ma'rifa kakkas malaman musulunci kakkas kira na malaman musulunci sun yi ittifaqi akan akan ilimin marifa ilimin sanin Allah da gyaran zuciya kakaf malaman musulunci misali mu dai a wannan kasar muna da shirka guda uku ne aiko shirkan yan dariƙa dariƙa ka haɗe musu jami'a da kadiriya wannan duk abu ɗaya ne sannan sai shirkar a izala da izala da salafiya duka haɗe musu duk abu ɗaya ne sai shirkar shi'a shi'a kowane irin bangare da masu gwagwarmaya da marasa gwagwarmaya haɗe musu duk abu ɗaya ne. To duka waɗannan kiran ɗin guda uku babu wanda malamansu suka soki ilimin gyaran zuciya ko ilimin ma'arifa. Ba wannan. Saboda haka yanzu ga magana Ibn Qayyim zan ɗauko sai in ga amma ya kamata kafin nan mu ji wane ne Ibn Qayyim. Idan muka ji wane ne Ibn Qayyim to a nan ne za mu ji mai yace. Idan muka ji wane ne Ibn Qayyim to sannan sai mu ji me yake faɗa a bisa dalilan da suke kawo lalacewar zuciya. A zubzatun yasiratun an anil imam ibn qayyim rahimahullah san kankanin tsokaci akan wane ne ibn qayyim jin dan Allah ya tabbata a gare shi. Sunan shi huwa Muhammad bin Abi Bakr sunan shi Muhammadu dan Abu Bakar. Bin Sa'ad dan Sa'ad bin Huraiz dan Huraiz az-Zarqi thumma Dimashqi mutumin Dimashqa wadda take kasar Sham yanzu ma'ana Syria Abu Abdullahi ana ce mai baban Abdullahi alkunya shikenan Shamsuddini laqabin shi ana ce mai ranar addini al-mashhur wanda yayi shuhura aka fi sanin shi Ibn Qayyim al-Jawziya ana ce mai Ibn Qayyim al-Jawziya am yaushe aka haifi ibnu qayyim al-jawziya wulida fi sabi'i min safar an haife shi a bakwai ne ga watan safar bakwai ga watan safar shekara ta dubu a shekara ta ɗari shida da casa'in da ɗaya bayan hijirar annabi muhammad daga makka zuwa madina an haife shi hijirar annabi na da shekara ɗari shida da casa'in da ɗaya wanda ya daidai da shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tasa'in da ɗaya haihuwar annabi isa ɗan maryam wato yau da haihuwar ibnu qayyim al-jawziya shekara ɗari bakwai ne da talatin da haihuwar shekara ɗari bakwai da talatin ya rasu cin da Allah tabbata gare shi daren alhamis ya rasu daren alhamis sha biyar ga sha uku sha uku ga watan rajab shekara ta ɗari bakwai da ashirin ainihin da shida hijirar annabi daga makka zuwa madina malaman da ibnu qayyim ya karatu a wajen su shiyukuhu malaman da ibnu qayyim ya karatu a wajen su akaza ilman fara'idi an abihi ya karbi ya koyi ilimin raban gado ilimin sanin raban gado ya koya daga mahaifin shi wa akaza usula an an sakiyin hindi a wannan taymiyata wabni taymiyata ya karbi ilmin abin da ya shafi usulul din ma'ana ilmin tauhidi ya karbi ya karanta ilmin tauhidi a wajen safiyil hindi da kuma ibnu taymiyat al-harrani dan wa masu bin bangaren abin da ya shafi izalar salafiya ba ku tsare irin waɗannan shagunan guda biyu ibnu qayyim din da nake faɗa da kuma ibnu taymiya shi ibnu qayyim al-jawziya al-majirin ibnu qayyim a ibnu qayyim al-jawziya almajirin ibn taymiyyah al-harrani ne dan gani kace ni ibn taymiyyah ne dan da aka kama ibn taymiyyah ma aka daure cewa yayi bai shi bai yadda a kulle malamin shi kadai ba sai dai a hada shi da shi a kulle su ka san ko a yanzu kana kallon a ɗaliban yanzu akwai wanda zai iya ma malamin sa wannan albarbar ya ce an kama malamin an kulle sai sai da malamin to haka dai aka kama shi da shi da malamin aka kulle su tare saboda mene wannan na nuna mana irin yanda ya dauki ibn taymiya kuma inda irin yanda yake girmama shi am sannan wa min matayikhihi aiban yana daga shehunan ibn taymiya dai dada الشهاب النابلسي شهاب الدين النابلسي ابن تيمية ياي كراتو أو دنشي وأبي بكر بن عبد عبد الدائم ده أبو بكر بن عبد الدائم والقاضي تكي الدين سليمان ده القاضي تكي الدين سليمان وعيسى المطعم ده ما لم ذاك كما عيسى المطعم وفاطمة بنت جوهر ده فاطمة الجوهر كذا كما لم هذا ماتا وانا قالوا بني لي أشيك ماتا أشيك ماتا كان ين إلمي نا الديني كي كسن ينا ده وحلا أتكن دمان يما لمن ذاك شورا كذا أتكن ما لمن سبا ماتا أتكن ما لمن سبا كذا هل مولانا شو شو أبو بكر عتيقو wanda a nan Kano aka yi shi kuma ba ya daɗe da zamani sosai ba shi ma ana lissafo maka cikin malaman su zaka ji har da mata ashe mata suka yi ilimi har su koyar da maza wane mutum a wa abi wa abi wa abi nasr muhammad bin imaduddin ash-shayrazi da abu nasr muhammad imaduddin abin dan imaduddin bashairazi wa bahawa ibn asakir da ibn asakir وعلاء الدين الكندي ده علاء- ده علاء الدين الكندي ومحمد بن عبد الفتح البعلبكي ده محمد طه ابو الفتح البعلبكي والقاضي بدر الدين ابن جماعه وغيرهم ده القاضي بدر الدين ابن جماعه ده وسوس ولنا اسون معلمين ابن القيم الجوزيه غير انه سيدي ابن القيم gaskiyar magana ta asfara kasiran bi shaykh ibn taymiya rahimahullah ya fi tasirantuwa da malamin shi shehi shi shine ibn taymiya al-harrani ya fi tasirantuwa da shi bisa ra'ayoyi ra'ayoyin shi sun fi daidai da ra'ayin ibn taymiya ya fi ra'ayin ibn taymiya wala zamahu muddata hayatihi ya lazamci ibn taymiya har sai da ibn taymiya ya koma zuwa ga Allah wasu jina ma'ahu an kulle shi tare da shi an sa su a kurkuku tare wani haja na hajahu ya bi irin tafarkinsa da irin koyarwar shi wa sara ala dariqati ya bi irin hanyar ibn taymiya fi ma fi muharabati dalina wal mulhidina cikin fada da basatu da kuma mulhidai na wannan shine abinda masu rubutawa suka faɗa game da su shi da alhamdulillah ba wanda yake da cika sai Allah alkamalu lillah Allah kadai ne cikakke Allah ne kadai ba ya da nakasu isma kuma annabawa ne kadai suke da isma amma abin da nake so in nuna nan ibnu taymiya ibnu qayyim al-jawziya suna da kyawawan abin da suka amfana da musulunci a daidai lokacin kuma suna da kurakurai waɗanda su ma suka aikata malamai kuma suka yi musu raji wannan shine abin fahimtar mu akan su cewa suna da kyawawan ayyuka da suka yi ma addini wanda ba za a iya wofintar da wannan aikin da suka yi ma addini ba a daidai lokacin suna da ainihin inda suka samu zaniya suna da inda suka samu zaniya musamman bisa abin da ya shafi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam musamman bisa abin da ya shafi sayyidina rasulullahi musamman bisa abin da ya shafi zuriyar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam sun samu zaniya gaskiyar magana sosai a wannan waje a kuma malamai sun yi musu rafi duka da dama amma inda suka yi daidai ya fi inda suka yi kuskure yawa Allah ya gafarta mana ya gafarta musu wannan shine kawai am to ya wa kana rahimahullah sababan fi na shirin ilmi ibn taymiya ya kasance shi ne sababin yaduwar ibn ilmin ilmin ibn taymiya shi ibn qayyim kai ka iya ce ma fakar kanat musannafat ibn al-qayyim ashbaha bi bi sharhi bi sharhi al-ulum ibn taymiya غير أنه له رأي الخاص رأيه الخاص في كثير من المواطن والأبواب ka iya cewa ma littafan ibn taymiya a ibn qayyim kaman sharhi ne ga il- ilmomin ibn taymiya kaman sharhi ne ga littafan ibn taymiya sai dai yana da wasu fahimce fahimce yana da wasu fahimce fahimce wanda ba su yi daidai da na ibn taymiya ba yana da wasu fatawoyi wanda ba su yi daidai da ibn taymiya ba kuma a wasu wajajen ma yana sabawa da ibn taymiya ne a akwai wata mas'ala mashahuriya wadda kuma tana da matukar haɗari tana da matukar haɗari wadda a kan kama wasu malamai sai suka jiki ibn taymiya da kalmomi na kafirci wanda ibn qayyim shi kansa a wannan mas'alar bai bi shi akan wannan mas'alar ba shine mas'alar karewar wutar jahannama mas'alar karewar wutar jahannama da mutanen da ke wutar jahannama ne Allah ana ji kuwa yana da fahimtar cewa akwai lokacin wai da jahannama za ta ƙare za ta zama to wutar ta mutu ba kowa a cikinta kowa ya fita A- wannan yana daga gaskiyar magana tuba tuban da ibn taymiya ya samu wannan magana ta gaskiya sariha wannan fahimtar sariha ta saba da nassosi na alqur'ani ta saba da nassosi na hadisi har ibn qayyim har ibn qayyim din shi kanshi ya tabbatar da wannan fahimtar ta saba da nassosin alqur'ani ta saba da nassosin hadisi lalla na fahimtar wannan shi sa nace muku suna da tuba tubai masu yawa suna da tuba tubai masu yawa gaskiyar magana Allah subhanahu wataala ya dace da mu am to ga abinda ibn taymiya yake cewa qala ay ibn ibn qayyim ibn qayyim yake cewa ibn qayyim kai nake so ce inda qawli muallifi kitabi manazil sa'ilina wato yayi wannan magana ne a inda mai littafin manazil sa'ilina yake cewa wato shi mai a mana- manazil sa'ilina sunan shi Sheikh Ibrahim al-Harwi yana da littafi mai suna kuma jikan gidan Abu Ayyub al-Ansari ne Abu Ayyub al-Ansari shi ne ya sauki annabi lokacin da ya je Madina. Saboda shi wannan bai littafi a a Imam Harwi to yayi littafi na sufanci jama'a duk wanda jagororin su bayan nan fa dai ka samu jikan wancan sahabin ko jikan annabi Muhammad. Saboda ka wallahi jagororin su ba sun yi iyayi a cikin addini. To shi abinda Imam Harwi ya kawo a cikin wannan littafi manazil sa'irina ya zo yana magana ne akan abubuwan da suke ɓata zuciya abubuwan da suke ɓata zuciya ya zamanto ta lalace ta tashi daga aiki sai ya ce abubuwa guda biyar su suke lalata zuciya na farko kasratul ah, khulqati yawan yawan cuɗanye da zama cikin al'umma yana lalata zuciya ya zamanto ta yi kwandem na farko kenan yace wa tamanni yace kuma da yawan burace burace yawan buri yawan buri yace wannan yana lalata zuciya ya zama to ta yi kwanciyar wa ta'alluq bi ghairi Allah da kuma ratayuwa da wani Allah karataya da wani Allah yana lalata zuciya ya zama to ta yi kwanciyar wa shibai yawan koshi da ci abinci yawan koshi da abinci ko da yaushe kai kana koshe wannan yana lalata zuciya ya zama to ta yi kwanciyar wal manamu wal manam da yawan bacci da bacci yawan bacci yana lalata zuciya ya zama to tayi kwandem wadannan abubuwan da muka faɗa guda biyar za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya za mu yi sharhi a kansu ɗaya bayan ɗaya a sai ibnu ibn tawfiya ke cewa min akbari mubtidatil qalbi wadannan abubuwa guda yace sai ke cewa kai a fa hadhihi al khamsatu ka ji wadannan abubuwa guda biyar yawan zama cikin mutane yawan buri ratayuwa da wani Allah yawan koshi yawan bacci yace fa hadhihi kamsatu ka zo da nan biyar din min akbar mumtilat alqabi suna daga mafi girma abin da yake lalata zuciyar mutum ta koma ta zama irin ta dabbobi gashi nan sai yake cewa al mufsidul awwal lil qalbi kasratul khulqati wa hubbuha abu na farko da yake lalata zuciya yawan mukhalata yawan cuɗaɗɗeniya da mutane da kuma son sai ka zauna cikin mutane ka yi hulɗa da su ga yi nan sai yake cewa ilam ka duka sani wannan magana ibn qayyim ne gaba daya duk abin da kuka ji na faɗa a- daga wannan karatun har inda zamu tsaya kar ku dauka akwai magana wani malami ba ibn qayyim ba duk gaba daya maganganun ibn qayyim ne su zan karanta muku ibn qayyim yake ilam ka duka sani annal qalba ita zuciya yasiru ila Allah azza wa jalla kullu tafiya take wajen Allah kullu tana tafiya ne zuwa wajen Allah wa daril akhirati kuma tana tafiya ne zuwa gidan lahira ita zuciya wa yaksifu an tariqil haqqi kullu zuciya tana bincike ne akan ina ne hanyar Allah ina ne hanyar gaskiya wa nahjihi zuciya kullu tana neman ina ne tafarkin da za a je a je wajen Allah wa afatin nafsi zuciya tana bincike menene zu- menene aibobin da ke cikin ta wal amali kuma wani wani aibu ne yake cikin ayyuka da zai iya bata mata aiki wa quta'i tariqi zuciya kullum tana bincike ne ta hanyar suwaye ɗan fashi da suke hanyar zuwa wajen Allah wanda in ta tafi za su iya tare ta hanyar ce mata fashi su hana ta kaiwa wajen Allah kullum aikin zuciya kenan amma da me take yi wannan sai yace binurihi zuciya tana yin hakan ne tare da hasken da ke cikin ta in akwai hasken wa hayatihi zuciya tana yin wannan ne da irin rayuwarta idan zuciyar ta zama to rayayya ce an raya ta da abubuwan da zamu faɗa a can gaba wa quwwatihi zuciya tana yin wannan ne bisa karfin da take da ita take da shi idan tana da wannan karfin wasu hatihi zuciya tana yin wannan ne idan tana da lafiya ta zama to lafiyayya ce ba ta da wani matsala wa azmihi zuciya tana yin wannan ne idan tana da kudirin niyya wa salamati san'ihi wa basarihi zuciya tana yin wannan ne idan jin ta lafiyar shi lau wato kunne yana da nashi jin zuciya tana da nata jin kunne ido yana da nashi ganin zuciya tana da nata idon da take gani to idan idon zuciyarka yana kallo kunnen zuciyarka yana shi to shi ne fa take neman ya za ta yi ta tafi wajen Allah ya za ta yi ta samu hanyar zuwa wajen Allah menene zai kange ta gabarin Allah kullum abin da zuciya take kenan in ta zama to jin ta lafiyar shi lau ganin ta lafiyar shi lau amma a wa tu'awwiru an aham wace a ce ban zo nan ba wa gaibati shawagili wal qawati anhu kuma zuciya tana yin wannan ne idan ya zama to ta faku gabarin abubuwan da za su shagaltar da ita gabarin Allah din da kuma abin da za su yanke ta ga zuwa ga zuwa wajen Allah sai ma lai to wa hadhihi al-khamsatu kaga wadannan abubuwa biyar da muka lissafa kaga abubuwan nan biyar da muka lissafa na farko shine son zama cikin mutane na biyu burace burace na uku ratayuwa da wani Allah na hudu yawan cin abinci da yawan koshi na biyar yawan a bacci kaga waɗannan guda biyar din malam yace waɗannan abubuwa guda abubuwa da muka lissafta guda biyar su diku su diki unurahu su diki unurahu waɗannan biyar din suna kashe hasken zuciya a lokacin da mutum ya zama to mai yawan zama cikin mutane mai yawan cin abinci mai yawan buri mai yawan bacci mai yawan koshi to waɗannan abubuwan za su kashe hasken zuciyarki sai zama to kullum ita ta bauɗe ma Allah shine abin da za ta rika nema Allah shi tsare mu wa tu'awwiru wa tu'awwiru um wa tu'awwiru aina basiratihi sannan waɗannan abubuwa da muka lissafa guda biyar suna makantar ko mu ce suna ainihin mai da idan zuciya ya zama to ido ɗaya zama ba ta kallo sai da ido ɗaya wa tusqidu sam'ahu waɗannan abubuwa da muka lissafa guda biyar suna sanyawa jin da ke cikin zuciya su sa mai nauyi ba zai iya jin gaskiya ba ba zai iya ganin gaskiya ba ba zai iya bin hanyar da zai je zuwa ga gaskiya ba wato ifu kuwahu kullaha wannan abubuwa guda biyar suna raunana suna raunana karfin da ke cikin zuciya suna raunana karfin da ke cikin zuciya zuciya idan ta shagalta da wannan abubuwan guda biyar zai zama to ba ta da karfin da za ta zabura don tafiya wajen Allah subhanahu wataala saboda haka a watuhinu sihatahu waɗannan abubuwan guda biyar da muka lissafa suna raunana lafiyar zuciya wasu fattiru azimatahu suna sanya rauni a cikin himma da zuciya take da shi don ta tafi wajen Allah waɗannan abubuwan guda biyar suna samun wannan himmar rauni azimatahu wato wato kifu himmatahu suna tsayar da himmar zuciya ta wajen Allah wato na kifu ila wara'ihi kai waɗannan abubuwa guda biyar suna mayar da zuciya ta koma baya har ta koma irin ta dabbobi kuma bata ma damu ba Allah shi kiyaye wa man la shu'ura lahu bi hadha kin mutumin da bai san waɗannan abubuwa ba bai damu da su ba to fa mai yitun wannan rayaye ne fa mai yitun kalbi wannan mai matacciyar zuciya ne ko ka ga shi yana yawo a ban kasa da shi da akuyar gidanku bambancin ku bambancin su yana magana yana cin yana magana yana kuma tafiya da kafa biyu amma da shi da akuyar gidanku ba su da wani bambanci um, mana ce fahiya a'iqatul lahu annabi kamalihi kaga wadannan abubuwa guda biyar to wallahi suna dade zuciya gaban cikarta gaban daukakar cikarta a fadar a fadar Allah qadiyatul lahu an wusuli ila ma khuliqa ma khuliqa lahu wadannan abubuwa guda biyar suna yanke ma zuciya gaban saduwa zuwa ga abin da aka halitta ta domin shi وجعل نئيم وجعل نئيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول اليه كما هذا سنة نعمة da arziki shi na lahira da kwarjinin shi da jin daɗin shi baya tabbata sai ya sami zuwa ga wannan abubuwan sai ya sami zuwa gare shi to zuciya tana yanke shi waɗannan abubuwan guda biyar kai suna hana zuciya ta kai ga abin da yake ni'ima gare ta arziki gare ta kwarjini gare ta daɗi gare ta zuciya tana hana ai zuciya waɗannan abubuwa guda biyar suna hana ta saduwa zuwa ga kaiwa wannan wajen malai ce fa'inda saboda yadda lamarin lamarin da sha'ani yake la na'ima lahu babu wata ni'ima wala lasata ba wani jin daɗi wala haja babu wani kwartini wala kamala babu cika illa bi ma'rifatillahi wa mahabbatihi sai da sanin Allah da kuma son Allah ka san Allah sannan kuma ka so Allah da wannan ne kake samun dukkan waɗannan daɗi kwanciyar hankali nishaɗi ainihin kwarjini da dukkan wasu abubuwa suna tabbata ne da sanin Allah da kuma samun soyayyar Allah su kuma waɗannan abubuwa guda biyar suna hana zuciya ta kai ga sanin Allah suna hana zuciya ta kai ga samun ainihin saduwa zuwa ga Allah suna hana zuciya ta samu soyayyar Allah suna hana zuciya ta sami yarda Allah malam yace wadda mani na fi zikirihi sannan kuma suna hana zuciya ta samu natsuwa da ambaton Allah wal farahi tana suna hana zuciya ta samu farin ciki da halarar Allah wal ibtihaj bi qurbihi suna hana zuciya ta samu farjini ta hanyar samun kusanci da Allah wa shauqi ila liqa'ihi suna hana zuciya ta samu keke zuwa saduwa zuwa ga Allah fa hadhihi jannatuhu al-ajilatu kaga sanin Allah mu haɗa hankali yan uwa ibnu qayyim al-jawziya ce kaga sanin Allah to ita ce aljanna zuciya magaggauciya aljanna kama annahu la da'ima til illa til akhirati kaman yadda babu jin daɗi sai a lahira wala fawza illa bi jiwarihi fi darin na'imi fi jannatil ajilati kuma babu rabo ko ka je lahira baka da rabo idan baka samu ka shiga aljannar Allah ba to saboda kamar yake to falahu jannatani to ka duka sani Allah yana da aljannu aljannoni guda biyu ne aljanna guda biyu Allah na da aljanna guda biyu ne jama'a wannan karatun idan kai mun dojiya ba nake karanta muku yace Allah yana da aljanna guda biyu ne yace wannan aljannan la yadkhulu thaniyatan minhuma in lam yadkhul al-ula ba za ka shiga aljanna ta biyu ba idan baka shiga aljanna farko tun ana duniya ba wace ce aljanna farko aljanna farko zai gaya maka shine sanin Allah da kuma soyayya Allah idan ya tsamfare a zuciyarka wannan ba shine ma'arifa shine shine usuli shine ilmul batini shine ilmul tasawufi shine ilmul haqiqati duk waɗannan abubuwa yace babu jin daɗi ba kuma za ka shiga aljanna ba idan zuciyarka ba ta tsamfara da sanin Allah da kuma wankuwa da kuma ma'arifa da kuma soyayya zuwa ga Allah ba Allah ya samu dace sai shi ibnu qayyim zai dauko zai dauko zai dauko hikaya daga shehi shi ibnu taymiya yace wata min shaykhan islami ibnu qayyim yace naji shehun musulunci ya ce ibnu taymiya shine ibnu taymiya qaddasa Allah ruhahu Allah ya tsarkake ruhi ya kula yana cewa inna fi dunya jannatan ibnu qayyim yace ibnu taymiya yana cewa aljanna fa a duniya fa akwai wata aljanna yace lam yadkhulha man lam yadkhulha duk wanda bai shiga wannan aljanna ta duniya ba lan yadkhul jannatal akhirati ba zai shiga aljannan lahira ba menene sanin Allah da gyaran zuciya ita ce aljanna a wa qala ba'd al-arifin ibn tay ibn kayyim ce wasu daga cikin arifai masana Allah suka ce innahu yadda sha'anin da lamarin yake la yamurru bil qalbi awqatun wasu wasu irin halaye wasu lokutai da wani irin jazba da wani irin fana'i da wani irin shauƙi da zauƙi suna dirawa a zuciya suna saukan ma zuciya a ƙuru wannan arifin yake wannan abin idan ya sauka a zuciyar bayan Allah nakan ce in kana ahlul jannati in dai yan aljanna sun kasance fi misali haza suna cikin irin wannan daɗin da muke ji yanzu a zuciyarmu da irin wannan sanin Allah da ya jira a zuciyarmu in dai aljanna akwai irin wannan to innahum la fi aishin dayirin lalle yan aljanna suna cikin rayuwa mai dadi ji ibnu qayyim al-jawziya ya dauko daga wani arifi masanin Allah yawa wannan ilimi shi ake kira da ilmul ma'rifati ko ilmul wusuli ko ilmul kashfi yana da suna ya kai wajen ashirin da daya wanda insha Allah a karatun mu na goron sallah a fasar diwani za mu zo kan wannan bayanai ana fahimta wa qala ba'd al-muhibbina wasu daga cikin sashin masoya Allah suka ce masakinu ahli duniya miskinan mutanen duniya wato yan wada a duniya an aka ce miskini mu sai mu ce shine mutumin da bai da kin yau bai da na gobe bai da komai to sai shi ko su ko arfai suka ce miskinai a nan duniya kharaju min ad-dunya suka ce sun fita daga duniya wa ma zaqu adaya ba ma fiha ba su dandani mafi daɗin abin da ke duniya ba miskina a duniyar nan sun fita daga duniya ba su ma ɗanɗana mafi daɗin abin da ke duniya ba. Ma fi a ƙalu sai aka ce mai ma wa ma adaibu ma fiha sai aka ce mai to menene mafi daɗin abin da ke duniya a duniya menene yafi komai daɗi kana sai ce mahabbatullahi shine ka samu soyayyar Allah a zuciyarka wal unsu bihi da kuma ɗebe kewa da Allah wa shauku ila liqa'ihi kuma karka bege kullun zuwa saduwa da Allah wal iqbali alayhi ta fuskantar Allah wal iradu amma siwahu da kau da kai zuwa gaban wani Allah au na hawa haza min al-kalami ko abin da ya kama da wannan amma duk waɗannan idan ka fage zuciyarka ta ɗanfara da son zama da mutane ko burace-burace ko yawan ƙoshi ko yawan bacci ko ratayuwa da wani Allah wannan daɗin har ka bar duniya ba za ka same shi ba bal ka bar duniya a matsayin miskinin wanda ya zauna a duniya Allah ya sa mu dace Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wataala ka ƙara fahimtar da mu wannan ilimi da ya ko ni ilimi tsada Ibn Sha'a Qayyim yace wa kullu man lahu qalbun hayyun in mutumin da yake da zuciya amma zuciyar rayayya ba wacce ta mutu ba ba zuciyar da sai condemn ba yace ya hadu haza wallahi ya tabbatar da ma'arifa ita ce gayar abin neman dukkan wani mai hankali wa wa ya'rifu zawqan kuma ya san cewa ma'arifa ita ce abin da ake tsantsana bisa wanda ya san yake ya tsantsani ma'arifa bisa zauki a tabbatar da cewa ita tafi komai tsada a dukkan ilmomi je min qayyimul jawziya yan wata yau ba karatu ba a jawahirin ma'ani ba ba a littattafan shi ibrahim ba ba a littattafan karfi ibrahim misala ba a littattafan ibn qayyim al-jawziya wanda na karanta muku cewa a duk malaman sa ba wanda ya tasirantu da shi kamar ibn taymiya to na ga magana sufanci daram ba malamin da ya soke shi inda yana da hankali ba malamin da ya soke ilimin sufanci inda yana da hankali babu ko kwaya daya sai dai fan bai da hankali Allah ya kiyaye musafewa. sai shi ibn qayyim ya cigaba da cewa wa hadhihi al-asyaa'u al-khamsatu kaga wadannan abubuwa da lissafa maka guda biyar su ne mene har sai ka zauna cikin jama'a a ratayuwa da wannan Allah yawan koshi yawan bacci sannan sai menene cikin na biyar din na buri kaga wadannan abubuwa guda biyar da na gaya maka yace to qati'atun an haza tana yankewa wannan duk abin da na gaya maka ba za ta baka ka samu ba a fadar Allah ha'ilatun bainal qalbi wa bainahu tana tsarewa tsakanin zuciya da samun wannan aljanna da tafi kowace aljanna daki a iqatul lahu bai kangewa ne ga zuciya an sairihi a gabarin zuciyar ta tafi zuwa samun wannan abu wa mudisatun wa mudisatun lahu amradan ta kuma haifa ma zuciya cuce-cuce waɗannan abubuwa biyar suna haifa ma zuciya cuce-cuce wa ilalan da illoli illan ya tadarak hulmarizu wanda idan wannan mai rashin lafiyar bai maza ya yi kokari ya samu likitocin gyaran zuciya sun gyara mai zuciyar shi ba khifa alaihi min ha ana jin za su iya kashe mai zuciyar in yi wasa ya mutu babu imani yanwa ga karatu da ya koro ga lokaci ya cika daidai wa daida saboda haka yanzu za mu tashi a ayoyi na alkur'ani da hadisai da ya kawo bisa kafa hujja akan cewa cuɗanye da mutane bai da wasu amfani ka ce sai kai cuɗanye da mutane bai da wannan nasoshin alkur'ani da nasoshin hadisi shine za mu tashi a sati mai zuwa in Allah ya sa mana raye Allah subhanahu wataala ya nuna mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin na'am na'am na'am نعم نعم ga wannan Allah